أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إن إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan marice na lahadi wato daren litinin kenan daren 23 ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1446 kamar yadda muka sanar a ƙarshen tafsirinmu na ramadan to lokacin da muke rufe tafsiri a 25 ga watan ramadan cewa in Allah ta'ala ya kai mu bayan sallah za mu ci gaba da tafsiri na sati-sati maimakon a ce a sai shekara a watan Ramadan a zo a haɗu a wannan masallaci na Abu Zarin al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa arda a yi tafsirin alkur'ani sai muka ga dacewar a ɗauki wannan rana mu dinga sati-sati muna mawa imanin mu garan bawul muna ƙara ainihin wato kusantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sauraron bayanan shi da kuma sharhi da malamai suka yi a kan abin da ya shafi maganar Allah wanda shi ne mafi girman littafi. Mun zaɓi littafin Taisirul Karimin Rahman fi Taisiri Kalamil Mannan na babban malami al'allama a Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'adi rahmatullahi ta'ala alaihi. Wanda wannan littafi mun zaɓe shi ne saboda kasancewar a wato sauƙin da yake da shi a gurin karatu musamman ga ɗalibin ilimi na farko kenan sannan abu na biyu kasancewar yana cikin tafasir waɗanda suka kasance na ahli sunna wal jama'a wanda galibin malamai na sunna suna wasiya kuma suna horon ɗalibai da su mallaki wannan littafi kuma su yawaita karatun shi so da kasancewar shi mawallafin littafin mutum ne wanda yake ahlus sunna wal jama'a hissan wa ma'anan yana tallata sunnar yana kare ta yana yin raddi da martani ga yan bid'a yana cikin tafasir guda hudu wanda ahlus sunna ba su da makamantansu inda gurin qarrara aqida ta ahlus sunna ne da kuma tabbatar da tafsiri a bisa tsarin magabata tafsiri na farko shine tafsir na ibnu jarir at-tabari wanda a littafi ne wanda ya kasance babba kuma shine kusan marja'i na farko ga dalibi ko malami a cikin abin da ya shafi at-tafsiru bil ma'thur inda za a yi tafsiri da riwaya ta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata to babu kamar tafsiri na ibnu jarir at-tabari daga shi sai tafsiri na al-imam al-baghawi ma'alimut tanzil wanda shi ma a bisa tsarin ibn jarir ya tafiyar da ainihin wato tafsirin shi bayan shi sai tafsiri na al-imam ibn kathir rahmatullahi ta'ala ala al-jami' wanda shi ma ya bi tsarin waɗancan malamai guda biyu ibn jarir da ainihin wato wato ainihin al-baghawi sa'annan na hudunsu ake sanya wannan littafi na taysirul karimin rahman na al'imamu sa'adi ko al'imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala. Ba su kaɗai ne tafsirai na ahalus sunna ba, amma galibi sauran tafasir ɗin ana samun matsaloli ko dai ta ɓangaren cika su da ake yi da Isra'iliyat, ko kuma ta ɓangaren riwayoyi marasa aminci da suke yawa a cikinsu, ko kuma ta ɓangaren ra'ayi da ake yawan sawa a cikinsu. da sauran abubuwan da malamai suka yi bayani wanda suna buƙatar malami wanda ya kasance gogagge wanda kafa shi ta kafu a cikin ilimi ya tace waɗannan riwayoyi ko matsaloli ya ainihin wato iya rinja yadda abin da ya fi aminci so kaga ku waɗannan su suna da dama-dama kusan a cikinsu babu kamar tafsirin nan da ke gabanmu na al'imamu sa'adi domin kusan kai ɗalibi an tace maka komi kawai aiki ya rage ‘yan mu'akhazat ɗin da ake da su ba su da yawa wanda kuma in ka koya gaban malami za ka samu sauƙi ƙwarai da gaske gurin tantancewa amma yanzu ka ce ka ɗauko ibnu jarir isnadin kanshi zai baka wahala kafin ka kai zuwa ga ma'anar kuma sannan ma'anonin da yawa za a kawo maka a ce ma wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wato rubbama ya zama ka samu tabalbulul afkar sai tunani ya ma yawa ka rasa wanne za ka ɗauka ko ka ɗauko tafsiri na ibnu abi hatim ko ka ɗauko tafsiri na suyuti ad-durul mansur ko ka ɗauko tafsiri na waɗanda suke ma misali yan bid'a ne kala su fakhruddin razi kala su wato zamakshari tafsirin shi na alkashaf ko razi cikin mafatihul ghaib wai sunan tafsiri ne mafatihul ghaib kaga a matsayinka na ɗalibi sai in ba sa'a ba ka shiga wata hanyar da kuma za a dawo ana nadama to shi yasa malamai suke ɗaura ɗalibai akan waɗannan tafsiran guda hudu na ibnu jarir da na al-Baghawi da na Ibn Kathir da na al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alaihi inda an samu daga baya an hada tafasir ko kuma ɗaiɗaikun majalis na al-Imam Ibn Uthaymeen aka tattara tafsirin shi a cikin kusan mujalladi 20 shi ma tafsiri ne amintacce ina fata an gane amma shi ba irin tartibi da aka saba da shi na rubutun tafsiri aka yi mai ba domin tafrigat ne galibi ba zaunawa ya ya rubuta ba galibi tafsirin da yake yi ma bayan sallar asubahi ne a masallacin haram in an sallame sallah ayoyin da liman ya karanta su zai fasara ka ai liman zai iya yiwuwa cikin wata ya maimaita wata sura sau biyu ma ko sau uku to kaga babu tsari na da tartibi irin na rubutun tafsiri da ake farawa tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas don haka tafasir dai waɗanda suka kasance kamila mustakmila waɗannan hudun su suka fi aminci za ka iya sanya tafsirin al'imamu shankaiɓi na abuwa'ul bayan to amma sai dai shi akwai nau'i na iƙala akwai tsawaitawa a cikinsa sannan akwai ambatan adabiyat galibi da istishhadi da ainihin shi'ir na na ainihin wato jahiliya wanda in ba shi ma wanda ya kafu a cikin ilimi ba hakan zai dan mai tauri zai mai tsauri tafsiri na al-Imam al-Alusi shi ma dai dama dama yana da aqida mai kyau to amma ana samun naza'at da wasu hafawat a cikin sa tafsirin Shaukani duk da cewa mutum ne wanda yake malami mudakkaki muhakkiki amma kuma yana da kurakurai abin da ya shafi aqida shi ma ina fata an gane wannan tafsiri na munawi shi ma dai wato ainihin shi ma haka fathul qadir na shaukani ko ainihin wato na wa yake da suna ibnul jauzi na ibnul jauzi nake so in kawo na wato ainihin al-masir fi ilmi tafsir wanda shi ma akwai abin da ya shafi matsaloli na aqida musamman bangaren ta'wilat duk da guraren ba su da yawa sosai amma dai akwai mu'akhazat a ciki abin da ya shafi aqida ba a sakaci da shi shi yasa sai a ce ma kai dalibi ka tsaya kan wannan wanda yake amintacce lafiyayye har idan kai wato ainihin ya haske kafarka ta yi kwari ya zama da kanka zaka iya tacewa sai ka shiga cikin mutawwalat malamai suna yin wasiya da hakan a cikin kowane fanni daga cikin fannoni na ainihin wato ilimi ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace to wanda ya rubuta wannan littafi na tafsiri ko yayi imla'i aka rubuta domin a cikin wasu nusakh din duk in ya kare juz'i daga cikin ajiza na na littafin sai kaga wato ainihin su ɗaliban sun ce ranar kaza ga watan kaza malam yi mana shubce na ƙarshe a cikin wannan juzi'i ɗin shubce shine imla'i yana faɗa suna rubutawa wanda ya ambata cikin muqaddima cewa abin da ya ambata cikin wannan tafsirin gabaki ɗaya wato ainihin abin da ya iya tunowa ne kaga yana nuna da, da hadda shi ne ya rubuta shi ba wai ya leƙa can ya leƙa can irin leƙe-leƙen mu ba a shi da har da shi abin da ya haddace ne kawai istihbari yake yi aya kaza sai ainihin wato yi bayanin ta ya narke ayoyi da hadisai da bayanan malamai cikin cikin ainihin bayanin shi dan takaitawa kamar yadda za mu zo mu ji so daka wanda ya rubuta wannan littafi yana cikin wato shaikhu shuyukhi najd manyan malamin manya manyan malaman najd malaman saudiya musamman a garin unaiza su kamar su al-imam ibnu uthaymin da su ibnu al bassam da sauransu wanda suke sun yi karatu sun gurfana gaban wannan malami zahidi wari'i mai tsantseni mai gudun duniya ibn sa'adi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihi shi al'imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala a kamar yadda muka ambata babban malami ne a ƙasar saudiya malamin malaman da suka shahara kwarai da gaske a cikin abin da ya shafi da'awa ta sunna da salafiya wanda an haifi wannan bawan Allah wato ainihin a shekara ta 1307 hijiriya shekara ta 1307 aka haifi wannan bawan Allah a garin wato Qasim da yake wani ƙauye ne ko wani yanki ne a garin Unaiza da ke ƙasar Saudiya ya taso maraya kuma marayan ma yatimul abawain yatimul abawain domin a mahaifiyar shi ita ta fara rasuwa yana ɗan ƙarami daga baya mahaifin shi shi ma ya rasu bai wuce shekara bakwai ko takwas haka ya taso cikin kulawar abokiyar zaman mahaifiyar shi kuma Allah ya sanya mata san shi take fifita shi ma akan ƴaƴan da ta haifa a cikinta bayan ya kai wani munzali ya koma gurin babban wanshi wanda kusan ya ba shi shekara ashirin haka ya ci gaba da ainihin wato renon shi yake girmama shi akwai tabadul na girmamawa tsakaninsu shi yana kiran wannan shi da baba shi kuma wannan shi yana kiran shi da sheikh tun yana ɗan ƙaramin shi yin bai wuce shekara goma sha biyar amma yana kiran shi da malam saboda baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mutum ne wanda yake Allah ya bashi saurin idraki da kuma saurin riƙewa da abin da ya ji yana ƙoƙarin haddace shi tun yana ƙarami mauhub ne yana da baiwa ƙwarai ana cewa ya haddace ƙur'ani bai wuce shekara goma sha biyu bai wuce shekara goma sha biyu ya haddace alƙur'ani mai girma ya shiga cikin haddar mutum kamar yadda al'adar su a ƙasar saudiya take bayan ɗalibi ya haddace alƙur'ani da mabadi na lughal arabiya za a sanya shi haddar mutum na hadisi da haddar mutum na fiqh musamman al-fiqh al-hanbali fiqh madhhaba ta al-imam ahmad ibn hanbal haka ya taso cikin wannan tsarin kafin a kai wani lokaci duk ɗalib wato almajirai da suke abokanan karatun shi sai da suka rikide suka koma ɗaliban shi ɗalibai da suke wato ainihin cosman ɗin shi ko classman ɗin shi wanda suke aji guda ko makaranta guda kafin wani lokaci sai da suka ainihin wato kasance ɗalibai suna ɗaukan karatu a gurin shi kuma abin da ya dace kenan ko da kana ganin tare kuke da wani ko kila ma ka fi shi lokacin da ka tabbatar Allah ya bashi baiwar da ta fita ka sai ka ainihin wato rusuna ka zo ka yi karatu a gurin shi ka fa'idantu ka ƙaru da alkhairin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mai baiwa da shi to da ka al'imam wato ainihin as-sa'adi rahimahullahu ta'ala haka ya taso ya haddace Qur'ani yana ƙarami ya dukufa cikin ilimi na shari'a ya bibiyi dukkan malamai waɗanda suke zuwa garin da kuma 'yan garin kamar su a Sheikh Ibrahim Jasir da Muhammadu Nishibul da wasunsu da yawa daga cikin malaman da ya karanta fiqh da usulul fiqh da aqida da tafsiri da lugha da ulumul lugha din a hannun waɗannan ainihin wato malamai waɗanda suka kasance masu yawan gaske malamai suna ambatan kaɗan daga cikin malaman da shi al-Imam sa'adi ya yi karatu a gurinsu wanda sai dai a ɗan faɗi kaɗan daga ciki domin suna da suna da yawan gaske mun ambace shi a shibul wanda shi ne a sheikh muhammad bin abdulkarim shibul wanda ya rasu 343 akwai kala su a sheikh al'abid al-mukuri al-mujawwid abdullahi bin a'ib wanda yake malamin tajwidi ne da qira'at na alqur'ani ya rasu 1322 kamar kalarsu a Sheikh Ibrahim bin Jasir kamar da muka ambata wanda shi ya rasu 338 wanda a gurin shi ya yi karatun sahihaini wanda shi babban malamin tafsiri malamin hadisi ne Imam Sa'adi ya ce yana istihbari na sharhin Nawawi akan Muslim san ya haddace sharhin Nawawi mujalladi 10 din sannan akwai a Sheikh Sa'ab ibn Abdullah Tuwaijiri wanda ya rasu tara shi ma yana cikin malaman shi akwai a sheikh ali ibn muhammadun sanani da ya rasu tara akwai a sheikh ali ibn nasir ibn wadi wanda ya rasu ɗaya akwai a sheikh muhammad muhammadun al'abdullah ali sulaim wanda shi ma yana cikin malaman shi akwai a sheikh muhammadul amin al-hasani الشنقيطي الشنقيطي من أدواء البيان با أكوي الشيخ صالح ابن عثمان القاضي وان يا رسول دبودة دريئك دا همسن دا أكوي الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع سنن مالم نمر بوتي مالم شني وان يا رسول دبودة دريئك دا تمانين دبير akwai ashekul mu'arrikh ibrahim ibn salih ibn isa wanda ya rasu 343 wanda yana cikin malaman hadisin da al'imamu sa'adi ya karatu gurinsu har suka mai ijaza na dukkan marwiyat ɗinsu da kuma da dama daga cikin malamai waɗanda ya ɗauki ilimi a gurinsu imamu sa'idi banda tarin ilimi da Allah ya bashi Allah ya bashi kyawawan halaye wanda ya kai matuƙa gurin sufantuwa da su wanda kusan yana wahala kaga mutum ya haɗa biyu ga ilimi kuma ga kyakkyawan hali abu ne mai wahala to shi Allah ya albarkace shi da waɗannan halaye na ƙwarai wanda ta jawo mishi ƙauna da girmamawa daga mutane a yankinsu daga shugabanni da talakawa da masu mulki da mawadata kowa na girmama shi kuma yana karɓan shawarar shi sai da ya zama shine mafza'i na al'umma shine wato tukulluma da ake zuwa gurin warware duk wani matsala shine ke sulhu tsakanin mutane a bangaren auratayya da cinikayya da abin da ya shafi wato masalih al'ailiya abin da ya shafi masailul ailiya dangantaka da sauran yan uwantaka da waye duka gare shi ake kai neman shawara ko hukunci wanda mutum ne kuma ya kasance ya kai matuƙa gurin iffa kamewa da kuma kiyaye mutunci da izzatun nafsi mutum ne mai son alkhairi ga kowa wanda ya kasance kamar yadda ake yawan ba da labaran shi mutum ne mai son kyauta mai son kyauta da alkhairi yana cikin halayen da ya yi fice a cikinsu akwai lokacin da yana cikin karatu wani mai bara ya zo yana bara ba shi da abin da zai bashi ƙarshe irin riga ta manyan malamai alkyabban nan ita ya fudda ya bashi ya ce mai gashi nan ya je ya saida ya amfani da kuɗin kai akwai sanda ma littafin da yake karantawa da ya rasa abin da zai bayar shi ya ɗauka ya bashi sai ya aru wani aka ci gaba da karatun wannan shine al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala malamai sun yi yabo da jinjina gare shi kwarai da gaske daga cikin wanda suka yaba shi akwai abokin shi duk da cewa shi As-Sa'di ya girmi al-Imam bin Baz amma ba sosai ba daka Sheikh bin Baz ya yaba shi inda yake cewa kana rahimahullahu kathira al-fiqh wal inayati bi ma'rifati ar-rajih min al-masail al-khilafiyyah bid-dalil wa kana 'azim al-inayati bi kutub Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah wa tilmidhihi al-'Allamah ibn al-Qayyim wa kana yurajjihu ma qama 'alayhi ad-dalil wa kana qalil al-kalam illa fima tarattaba 'alayhi fa'idah جالسته غير مرة في مكة والرياض وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم وكان متواضعا حسن الخلق ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنا وعلمه وعنايته بالدليل فرحمه الله رحمة واسعة يا باشد cewa mutum ne mai cikakken ilimi da bincike da tantance mas'alolin da aka yi sabani ya zaɓi wanda ya furin jaye mutum ne mai kamun kai baya magana in ba ta ilimi ba in dai magana duniya ne sai ya shiru ya kyale ku kuita wato can ku karata amma da an zo zancen ilimi zancen addini zancen neman yardar Allah to anan ne zaka ji bayanin shi domin yana kishin al'umma yana kishin addini shi yasa ma manzumar shi da yayi fi sayri ila Allah ta bayyana haka inda yake yaba bayin Allah da cewa ainihin wato suna zaune cikin mutane amma zukatansu suna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibul khala'iqa bil jusumi fa innama wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani yake ce farkon ta dama ce sa'idan ladina tajannabu subulan rada wa tayammamu li manazilin ridwan fahumul ladina malal ilahu qulubahum biwadadihi wa mawaddatir rahmani wa humul ladina qad akhlasu fi mashihim متشرعين بشرعة الإيمان شنتي صاحب الخلائق بالجسوم سنا zama da mutane da gangar jikinsu za su shiga kasuwa za a zauna a yi fira da su za su shiga gida za su yi kaza ya ce wa inna ma arwahuhum fi manzilin fauqani amma rayukansu suna wani mataki can sama gurin ubangiji wato ita duniyar hanya suka ɗauke ta gada suka ɗauke ta ba su ɗauke ta gurin tabbata ba gurin zama ba إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها lujjatan ittakhadhuha lujjatan wattakhadhu salihal ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna to saboda haka ya sufantu da wannan sifa din samahatu sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala shi ma sun yi zamani tare ya yaba shi yake cewa da aka tambaye shi akan me zai ce akan wannan tafsirin na al-Imam Sa'idi al-Imam Sa'idi yayi rubuce rubuce da yawa amma cikin ikon Allah babu littafin da yafi shahara da shi irin wannan littafin na tafsir hatta kai da an ce as-Sa'idi sai ka tana Taysirul Karimir Rahman to shine da aka tambaye shi me zai ce akan wannan littafin sai yake cewa huwa tafsirun jayyidun wa lahu aqwalun jayyida مع أن مراجعتي له قليلة لكن في حدود اطلاعي عليه تبين لي أنه متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع وليس عنده جمود أو تعصب yace duk da ban yawaita bincike cikin littafin ba amma gwargwadon abin da na karanta na fahimci cewa littafi ne mai kyau akwai maganganu masu kyau a ciki yake cewa ya gano cewa mawallafin wannan littafi yana tacewa kan ra'ayin da zai kawo a ciki da bisa dawabit na shari'a sai ya bi dokoki da ƙa'ida ta addini sannan sai ya ce kaza halal ko kaza haram ba shi da irin wannan abin na son zuciya ba shi da ta'assubanci ko jumudi ga wata mazhaba a ce to tunda ni malikiya nike duk abin da ya saba wa malikiya ba zan kawo cikin littafi na ba ko kuma ni tunda shafi'iyya ko hanabila ko hanafiya nike ba zan saba wa mazhabar da nike bi ba ko ba zan saba ma kungiyar da nake bi ba yace as-sa'di ba shi da wannan yakan bi mai dalili ya karfafa akan shi yace wa qad iltaqaituhu fi dimashq qabla akthara min 40 sana yace sun hadu da al-imam as-sa'di a kasar dimashq a sham kusan wato ainihin sama da shekara 40 da suka wuce wa anastu minhu ilman jamma yace na gano ilimi mai yawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wa ra'aitu fihi tawadu al-ulama yace kuma naga yana da kankantar da kai irin na malamai asalin malamai an san su da kankantar da kai ba a san malami da jiji da kai da girman kai ba ba a san malami da raina mutane ba duk wanda kaga cikin malamai yayi haka kai adalci kakka dauka duka malamai haka suke mun ka san mutane akwai wanda su sukan yi kudin goro kila yayi mu'amala da wani malami ya cuce shi sai ya ce duka malaman nan macuta ne ba a haka in akwai wanda suka yi adawa da Allah ba su wuce Yahudawa ba amma duk da haka Allah ya ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qanitatun ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layl yace cikin su akwai mutanen kirki ba dukkan su suke mutanen banza ba to saboda haka ya sulfantu da wannan hali sai yake cewa وهو في هذا كسائر علماء نجد يذكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواضعهم وليس كغيرهم ممن جعلهم علمهم مغرورين متكبرين باسا الفهري دا أبن دا الله يباسو سوى متاني جرمان كي واتو أبن دا الله يباسو نئلم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله شما ياي يبوغ الإمام السعدي يكي فإن من قرأ مصنفاته وتتبع مؤلفاته وخالقه وسبر حاله أيام حياته عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا وتعليما ووقف منه على حسن, حسن السيرة وسماحة الخلق واستقامة الحال وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسه وطلب, وطلب, وطلب السلامة فيما يجر إلى شره أو يفضي إلى نزاع أو شقاق فرحمه الله رحمة واسعة ya yaba shi da cewa mutum ne wanda ya kasance mai san ilimi da karantar da al'umma da san alkhairi cikin mutane aka albabban almajirin shi a sheikh muhammad ibn salihin al'uthaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa innan rajula ƙalla an yuja da mithlahu fi asirihi ya ce zai yi wuya a samu irin shi a zamanin shi fi ibadatihi wa ilmihi wa akhlaqihi wurin yawan ibadar shi da tarin ilimin shi da kyawawan halayen shi yace haythu kana yu'amilu kullam min as-saghiri wal kabiri bi hasabi ma yaliqu bi halihi yanda yake mu'amala da kowa duk kankantan mutum duk girman shi da gwargwadon halin shi da gwargwadon abin da ya dace da shi domin ka san baya cikin hikima ka ce kai kaifi ɗaya ne kowa yanda zaka mu'amalanci wani haka zaka mu'amalanci wani kowa da yanayin mu'amalar da ya kamata kai mishi wanda za mu zo mu gani cikin tafsiri na alkur'ani mai girma yadda Allah ta'ala yake canza salo gurin magana ga mutane kowa da gwargwadon abin da ya dace da shi yake cewa haithu kana yu'amilu kullam min as-saghiri wal kabiri bihasabi ma yaliqu bi hali wa yatafaqqadu al-fuqara yana bibiyan matsaloli na talakawa fayusilu ilaihim ma yasuddu hajatahum bi nafsihi da kanshi yake kai musu abin da zai biya musu bukatunsu wato kun san da yake su larabawa ne musamman shi yana kabilar wahai wanda suna cikin larabawa masu izza kwarai da gaske a cikin dangin shi da makotan shi da yan garin su idan ya san akwai masu bukata yakan je ya samu attajirai ko ya aika a kira su domin su sun kai sai dai su aika a kira ko sarki ne ya zo ya same su Daka sai su ce to akwai masu bukata a unguwan nan ba ma zai faɗa musu ko su waye ba don kiyaye mutuncinsu sai a ɗibi kuɗi masu yawan gaske a bashi sai ya aika ko ya kai da kanshi ya aika cikin manyan 'ya'yan shi ko manyan almajiran shi ko ya ɗauka da kanshi ya je ya samu wannan mutumin ya kai mushi daga cikin 'ya'yan shi akwai mai cewa babansu idan zai taimaka ma wa wani da irin wannan hanyar yakan ɗauki dukiya ya ba ɗa sai ya ce ka je ka ce ma wani ga wannan saƙon kaga shi yaron abin da zai ɗauka ko wani bashi ne ko wani cinikayya ne ko wani amma kuma ihsani ne ya yi mushi wato mutum ne wanda ya kai matuƙa gurin kiyaye mutuncin mutane mutum ne wanda ya san kima ya san ya kamata daka ibnu uthaymin yake yaba shi da yake cewa yana bibiyan talakawa ya biya musu bukatunsu da kanshi wa kana saburan ala ma yalummu bihi min adhan nasi mutum ne mai zurfin hakuri kan abin da ke samun shi na cutarwar mutane don da ka kai da kyautatawa mutane sai an samu waɗanda za su zalunce ka wani shi wannan kyakkyawan halin naka da wannan alherin da kake da san da mutane suke maka shi yake mahassada zaka sai duk hanyar da zai biya bata ka duk hanyar da zai biya cutar da kai to in zaka yi da'awa dole sai ka yi hakuri dan ba wanda ya kai annabawa hakuri ba wanda ya kai su kyawawan halaye da taushin hali amma an cutar da su ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا haka yake cewa wa kana yuhibbul uzra mimman hasalat lahu hafwatun haythu yuwajjihu yuwajjihuha tawjihan yahsulu bihi uzrun min uzru man hafa wato mutum ne wanda yana sanya ma mutane uzuri ko da an mai ba daidai ba sai ya nemo ma mafita ka zo neman uzuri ko neman yafiya gurin shi sai ya ce a ina yi tsammanin ma kaza da wato dai ba zai sa ka dinga jin cewa akwai wani rashin wato ainihin jituwa tsakaninka da shi ba sai ya nemo ma mafita Sheikh Muhammad Hamid Al-Faqi wanda yana cikin ɗaliban shi yake cewa laqad araftu Sheikh Abdurrahman ibn ibn Nasir al-Sa'di min akthar min 20 sana ina san shi sama da shekara 20 fa araftu fihi al-alim as-salafi al-mudaqqiq al-muhaqqiq na gano cewa malami ne basalafi wanda yake tace mas'ala ya tantance ta alladhi yabhathu 'anid dalili sadiqi kullun yana neman dalili na gaskiya kafin yayi fatawa wa yanqubu 'anil bur'anil burhani alwathiq yana neman ina hujja wadda take amintacciya fayamshi wara'a wara'ahu la yalwi 'ala shay'in sai yabu wannan gaskiyar baya karkata zuwa ga wani abu wannan kadan kenan daga cikin yabo da wannan bawan Allah ya samu daga ainihin wato malamai yana da littattafai masu yawan gaske da ilmummuka masu yawa a takaice cikin littattafan da ya rubuta bayan wannan tafsiri ya yi khulasatu tafsir ya yi alkawa'idul hisan wanda zai zama kamar wasu ƙa'idoji ne da ake bi gurin tafsirin alkur'ani akwai fatawa wato fatawowin shi da aka haɗa akwai bahjatu qulubil abrar wato wanda littafin shi ne da wasunsu da yawa daga cikin littattafan da ya rubuta a ɓangaren aƙida da ɓangaren fiqhu da ɓangare na al'akhlaq da mu'amala da kuma raddi wa ‘yan bida'a cikin nafir da cikin nazum ya yi shi a waƙe ko ya yi shi a cikin rubutu na zube wanda wannan bawan Allah yana da malamai masu yana da ɗalibai masu yawan gaske wanda cikin fitattun ɗaliban shi akwai a sheikh Suleiman ibn Ibrahim al-Bassam akwai a sheikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Mutawwi' akwai a sheikh Muhammad bin Salih Ali Uthaymin wanda ya kasance shine fitacce cikin ɗaliban shi kuma shine ya gaje shi a gurin khutuba da karantarwa da fatawa a cikin garinsu akwai a sheikh Ali bin Muhammad bin Zamil Ali Sulaim wanda ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nahawu a ƙasar Najd akwai a sheikh abdullahi ibn abdulaziz ibn aqil wanda yana cikin manya-manyan malamai na fatawa da alƙalanci a cikin garin saudiya akwai a sheikh muhammad bin mansur al-zamil akwai a sheikh suleiman bin salih bin hamdin al-bassam wanda yake ammi ne ga a sheikh abdullahi bin abdurrahman al-bassam mai littafin taisirul allam sannan shi ma mai taisirul allam abdurrahman abdullahi bin abdurrahman bin muhammadin al-bassam ɗalibin shi ne akwai a sheikh abdullahi bin muhammadin al'uhili wanda yake mudarrisi ne a al-ma'hadul ilmi a garin makkatul mukarrama akwai a sheikh hamd ibn muhammadin al-bassam akwai a sheikh abdul aziz bin muhammadin al-bassam akwai a sheikh abdullahi bin hasan ali burikan akwai a sheikh abdul aziz ibn muhammadin salman akwai a sheikh muhammad bin sulaiman ibn abdul aziz al-bassam akwai a sheikh abdul muhsin al-khuraidali wanda yake alkali ne a garin Jizan akwai a Sheikh Muhammadun Nasir Al-Hannaki akwai a Sheikh Abdurrahman Al-Aqil akwai a Sheikh Abdullahi Abdullahi Al-Muhammadun Al-Matrudi wanda ya kasance mahaddacin Sahihul Bukhari ne da asanid din shi gabaki daya akwai a Sheikh Muhammad Al-Abdurrahman Al-Abdali akwai a Sheikh Abdullahi Al-Abdul Aziz Al-Matbu' akwai a Sheikh Muhammad Al-Abdullahi Al-Mani' kun san mutanen saudiya mai kun a ce abdullahi sai su ce al'abdullah an gane ko akwai a sheikh suleiman al-muhammad nishibul akwai a sheikh muhammad ibrahim al-muhammad al-amud akwai a sheikh muhammad salih al-fudaili akwai a sheikh abdulaziz al-illi al-musa'id akwai a sheikh suleiman al-abdurrahman al-damir akwai a sheikh hamad al-muhammad al-marzuqi akwai a sheikh salih al-muhammad al-zughaibi akwai a sheikh salih al-abdullahi al-zughaibi akwai a sheikh abdurrahman al-muhammad ali ismail akwai a sheikh hamad al-saghir qadi baldata ras ar-ras garin rassu shine alƙalin gar akwai a sheikh abdullahi al-muhammad al-saykhan wanda yake mai karantarwa a makarantar unaiza ta shi wato ainihin al-imam sa'adi akwai abdulaziz ibn sabil akwai ashekh abdullahi al-khudairi akwai ashekh abdurrahman al-muhammadin al-mukushi akwai ashekh muhammad salih al-khuzaim akwai ashekh ali ibn muhammadin al-salihi akwai ashekh abdullahi ibn abdulaziz al-shubaili akwai ashekh muhammad ibn uthman ibn salih al-qadi akwai ashekh abdullahi ibn abdurrahman ibn salih al-bassam akwai ashekh muhammad ibn abdurrahman ibn harqi wanda yake alƙali ne shi ma akwai alwaji al-sheikh abdurrahman ibn abdulaziz ibn zamil ibn abdullahi ali sulaim wannan kaɗan daga cikin almajiran shi wanda dukkan su manya-manyan jigajigan kusoshin malamai ne galibin fatawoyin da kake ji fatawan lajina hay'atu kibarul ulama da waye duk waɗannan ɗaliban al-imam sa'adi da ɗaliban bin baz su suke ba da waɗannan fatawoyi don haka al-sheikh as-sa'adi rahimahullahu ta'ala babban malami ne matuƙa wanda za ka samu tarjama shi cikin littafin ulama'u najd khilal sittati qurun na albassam da kuma littafin rawdatun nazirin an ulama'i najd wa hawadith sinin na al-sheikh muhammad bin uthman al-qadi da kuma tarajumul li sab'ati ulama na al-sheikh muhammad al-muhammad hafizahullahu ta'ala wannan kaɗan daga cikin wato ainihin a ɗalibai na wannan babban malami bujumin malami kenan akwai manhaji na musamman da shi al'imamu sa'adi ya bi wanda kamar yadda sheikh bakar abu zaid rahimahullahu ta'ala ya yi takrizi na wannan littafin duk da shi saboda ladabi cewa ba takrizi ba ne kamar dai jinjinawa ce da yabawa domin an ce takrizi shine wani ya yi rubutu sai ka zo ka bibiye shi in ya yi daidai ka ce ya yi daidai to sai ce shi a matsayin shi na ƙaramin almajiri in yi malamin shi haka kamar babu ladabi sosai ina fata an gane sai ce ba takribi yayi ba kawai jinjinawa ne da kuma kwadaitar da ɗalibai akan su yawaita karatun wannan littafi yake cewa akwai wata wani juzi'i da ya samu daga ɗan gidan shi wato Abdurrahman As-Sa'adi mai suna Abdullah ya samu wani juzi'i na wannan tafsirin a hannun shi ba cikakke ba ya bibiye shi sai ya ga irin alkhairan da suke ciki da ilimin da shi malam ya sanya a ciki haka sai ya koma ya mallaki littafin ya dukufa domin shi bakar abdullahi abu zaid mutum ne wanda yake in ya tasa littafi gaba sai ya ga bayan shi ba kamar yanda ake cewa littattafan ibn al-qayyim gaba ɗaya sai da ya karance su to da ka sai da ya bibiyi littafin ya mai karatu na kusan haddace shi da ka ya fitar da fa'idoji masu ɗumbin yawa a ciki sai yake cewa wannan littafi zai iya cewa ba a rigaye al'imamu sa'adi cikin usulubi da istinbaɓin da ya yi amfani da shi a cikin wannan littafin ba ba a rigaye shi ba cikin malaman da suka gabata don kasan kowa da irin baiwar da Allah ya mishi ya ce ya rigayi kowa a cikin haka kuma ya zamanto na gaba fitilar wanda zai biyo bayan shi cikin wannan salo da to yana da manhaji na musamman gurin tafsirin shi da kanshi yake faɗa wato ainihin yake cewa tambihun ga wata faɗakarwa ya ce i'lam anna tariqati fi hadha tafsir anni azkuru inda kulli ayatin ma ya haduruni min ma'aniha masu littafi su buɗe ai akwai shi duka ce ya ce ka sani cewa hanyata da na bi a cikin wannan tafsirin shine azkuru inda kulli aya a wajen kowace aya zan dinga ambatan ma ya haɗuru ni min ma'aniha abinda ya zo gare ni na iya tunawa na ma'anoninta ɗake na ya nuna ba wai ya leƙa wacan ya leƙa can ba ne kawai kai tsaye ne dama a shirye yake shi tafi da gidanka ne dama haka malamai na kirki suke in dai ka dogara da abin da ke littafi kaɗai baka haddacewa to za ka iya tsintan kanka a halin jahili duk da kana da ilimi shine misali a ce takaddun su ƙone ko a ce ruwa ya cinye su kun sa akwai wanda aka taba mai fashi na ilimin shi an gane ya tafi neman ilimi daga garinsu ya je wani gari ballo ya bi garuruwa domin zamanin ilimin hadisi ana yin tarhal mutum ya bi wannan gari ya saurari malaman garin ya tafi wannan gari ya ji labarin wani malami kilomita dubu biyu ya ƙara tafiya can ya ji wani ya ƙara tafiya to sai da ya ƙare neman ilimin shi shi yana ganin ba shi da lokacin ya koya kuma ya haddace kawai rubutawa yake za a dawo gida yana cikin kafila irin kwamba da ake ana kwamboi saman ainihin laftu na raƙuma da da ainihin dawaki da jakai da waye to sai barayi suka tare su duk masu kuɗi wanda suka tafi biɗa da 'yan tabura da aka kwace kaifa ya ce a shi ɗalibi ne kamar su ce ni ustaz ne kenan a shafa mai lafiya suka ce kaman ya wa'annan buhuhunan fa ya ce a wannan duk littattafai ne na karatu babu kuɗi ciki suka ce ya ce to tunda ba ka da kuɗi bari a raba ka da abin da kake da shi su dama masu kau da ajiya ne aka yi suka kwace takardun suka kona sai ya dawo garinsu yanda ya fita ina fata ga yanda ya fita haka ya dawo saboda me saboda baya haddacewa ilimi sai da hadda sai ana riƙewa to amma kaga wannan sabanin su al-Imam Layth ibn Sa'ad wanda shi ma an an nutsar da jirgin ruwan littattafan shi mahassada suka suka dilmiyar da ita cikin ruwa yace wallahi sun yi a banza duk abin da ke ciki yana rike da shi a zuciyar shi ya haddace shi yace kawai takaicin shi abin da ya tara ma wa ƴaƴan shi da almajirai na ilimin da ya rubuta yanzu ba lallai ya samu dama da tsawon rayuwar da zai rubuta wannan ba shi ma ibnu hazmin zahiri al'andalusi rahimahullah a'lamu ulama al'andalus shi ma haka da ta haɗo su da ‘yan mazhaba suka je suka banka ma maktabar shi wuta ya ce aikin banza duk abin da ke cikin littattafan nan akwai ninkin shi a cikin zuciyata ya ce kun yi a banza kaga wannan ne kuma ba za a iya raba ka da shi ba in kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi wa in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i in ja al-imam shafii ya ce da sundukin ilimina nake yawo yana nufin zuciyar shi to saboda haka sai ya ce abin da ya zo min kawai nake nake ainihin wato rubutawa ko nake imla'i ake rubutawa haka magabata suke ishaq ibn rahuya rahmatullah ta'ala alai babban abokin al-imam ahmad wata rana yayi mawa almajiran shi shubce ya musu imla'in hadisai guda dubu goma sha ɗaya akwai sayyid bukhari a hada shi da muslim bai kai hadisi dubu sha ɗaya ba ya amma haka ya musu imla'in hadisi dubu goma sha ɗaya a zama guda kuma ya ce su yana faɗa suna rubutawa ya ce su buɗe ya sake maimaitawa suka buɗe yake maimaitawa babu kuskuren ko harafi ɗaya har ya kammala to kaga wannan hadda su hadda baiwa hadda karama kun gane da suka bi Allah sai Allah ya sawwake musu ya sahale musu yanzu sai ka ga mutum matar shi za ta aike shi siyan kayan miya ya mance wani abu sai ya dawo da girman shi a ita mai fada ko ya je yayo shirmi an ce ya siyo onga ya kwaso kili a kasa shi ana mai fada a gida ya ce bari in na biya da Allah na canzo to kaga ina ga kuma a ce ka haddace hadisai dubu kaza to yace abin da ya bujiro mishi kawai shi zai zai ainihin ambata yace wala aktafi bi dhikri ma ta'allaqa bil mawadi'i sabiqa ba zan wadatu da abin da ya gabata a wasu guraren ba wato yana cikin miza na tafsirin ibnu sa'id duk ayar da yazo sai yayi bayani akan ta koda a ce wannan ayar bayanin makamanciyarta ya gabata yace ba ruwan shi da an yi bayani a jiya yau ma in an zo aka samu ayar sai an ƙara bayani sabanin yanda wasu malamai suke yi in suka zo kan wata aya ko wata kissa sai su ce bayani ya gabata a sura kaza sai ka koma to ai zai iya yiwuwa littafin mai ajza'u ne kaga ko wannan littafin da ana buga shi cikin juz'i shida ne to kai sai ya zamanto baka da na farko baka da na biyu na uku gare ka sai aka zo bayani misali cikin suratu ainihin wato cikin suratu an-nahl wani hukunci sai aka ce yana cikin suratul an'am an yi bayani cikin an'am kai kuma baka da juz'in da yake da suratul an'am din kaga an bakka kenan to amma aka sake ma bayani duk abin da yazo hannunka dai sai ka amfana da shi sai ce to baya wadatuwa da abin da ya gabata a mawadi' wanda suka gabata mawadi' da suka gabata عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني so da Allah ya ce ai alqur'ani mathani ne yana maimaita abubuwa a cikin sa yasa zaka ga kissoshi Allah yana yawan maimaita su yasa yake cewa wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal mun ta maimaita wa mutane kowane misali cikin alqur'ani zancen annabi Musa ka duba yanda aka yi ta maimaita shi sama da gurare 40 cikin alqur'ani mai girma zancen annabi Ibrahim zancen annabi ainihin wato Nuh alaihi salam da sauran annabawa da yawa ya ce sanna fihil akhbar Allah ya ta maimaita labarai a cikinsa wal qisasa da ainihin rahotanni da ya kawo wal ahkam da hukunce-hukunce wa jami'ul mawadi'in nafi'ati li hikamin azima a kowane guri da za ga wani hukunci Allah ya sake maimaita shi akwai wata hikima ko hikimomi masu girma wala Allah kai ne baka fahimci hakan ba ko harafi kaga an ƙara akwai dalili ko wasali kaga an canza akwai dalili ko salo kaga an canza akwai dalili wato shi alqur'ani sai dai ka yagi abin da ka yaga ba wanda ya isa ya kore shi ba wanda ya isa ya ce ya gama fahimtar shi wallahi babu shi a cikin wannan duniya ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba in ba manzo sallallahu alaihi wasallama da Allah ya sauko mishi da littafin ba saboda shi Allah ya dauki nauyin fahimtar da shi kamar yadda ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ya dau alƙawarin zai mai bayanin da zai gamsu amma kai yanzu duk bayanin da za a yi maka sai dai ka iya gane abin da ka gane Mujahid ibn Jabr yace sai da yayi sauka 20 a gaban Abdullahi ibn Abbas tun daga farkon Qur'ani su dauko tiryan tiryan suna tafiya sai an kai tun daga Fatiha hannas a sake maimaitawa kuma ya ce duk aya in haka zo sai ya ƙara tsaye da shi ya tambaye shi akan ma'anarta sababin nuzuli da kaza da kaza kuma sai ya ji ƙarin ilimi a kai shi ilimi haka yake duk in za ka zo sai ka ƙaru da wani abu bayan da za a ka ce ka je makaranta karatu baka ƙaru da komi ba sai dai in ba gurin malami ka je ba sai dai in mashirmanci ne akwai mashirmancin da za ka je kila sai dai ka koyo jahilci a gurinsa da akwai wanda za a kafa mai kyamara ya ta jahilci a wannan zamani da muke ciki zamani ne dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a dinga girman mutum wanda yake kaskantacce ruwaibiba za su dinga magana cikin al'umma kaskantattun mutane Allah ta'ala ka shiryatar da mu sai yake cewa wa amara bi tadabburihi Allah yayi umarni da tadabburin alqur'ani jami'ahu gabaki ɗayan shi ko jami'ihi a yi tadabburin shi ma'ana an ce tadabburi ka yawo da tunaninka cikin ayoyin alkur'ani don ka iya gano me Allah ta'ala yake nufi da wannan aya me Allah yake nufi da wannan sura wannan umarnin da yayi me yake nema daga gare mu wannan hanin da yayi me yake nema daga gare mu wannan labarin da ya bayar da wace manufa ya bada labari sai da zurfin tunani ake iya gano haka kuma wanda baya zurfafa tunanin shi gurin a ayoyin alkur'ani wannan mutumin Allah yana yin fushi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukan mai da ƙarshen suratu ali imran cewa wato ainihin inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar zuwa ƙarshen ayoyin sai ya ce an saukan mun da wasu ayoyi a cikin alkur'ani duk wanda ya karanta su bai yi tadabburin su ba narkon azaba ya tabbata a gare shi wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu hadisin yana cikin musnad al-imam ahmad al-imam al-albani ya inganta shi cikin silsila sahiha to ya za ka iya fahimtar ayoyin alkur'ani sai da sanin tafsirin alkur'ani to shi kuma tafsirin kaga yana da buƙatar kowace aya a gurinta a ƙara yi maka bayani akan ta wannan yasa ya ce ko da kana ganin akwai irin wannan ayar da ta gabata a wata sura an wuce ta in aka zo cikin wata sura sai ya ƙara bayani a kanta kaga wannan ai ya bi tsarin alkur'ani ya ce lima fi zalika min ziyadati ulumi wal ma'arif saboda abin da ke cikin haka na ƙarin ilimi da sanayya wa salahi zahiri wal batini da gyaruwar zahiri na gabbai da kuma batini na zuciya wa islahul umuri kulliha da kuma gyaruwa da setuwa da nagartar dukkan al'amura da alqur'ani ake samun wannan wannan kaɗan daga cikin manhajin da malam ya bi a cikin tafsirin shi malamai sun yi rubuce-rubuce kwarai akan wannan tafsiri sun yi rubuce-rubuce wasu sun fitar da khasa'is na wannan littafin wasu sun fitar da tsarin manhajin malam a cikin littafin wasu sun ainihin yi talhisin littafin wasu sun rubuta wato mafatih da ake bi kafin a shiga cikin littafin wasu wato saboda littafi ne na manya kasan wato ainihin da gwargwadon girman abu da gwargwadon yanda wato yanda ake ba shi muhimmanci to shi babban mutum ne kenan maganar shi za ta zama mai muhimmanci musamman abin da ya shafi alkur'ani mai girma musamman a yankin saudiya da aka samu karancin rubutu na tafsiri sai a lokacin shi ya zama kamar yadda bakar abdullahi abu zai ya ce ya fidda su kunya na fata an gani ya fidda wannan yankin kunya a cikin abin da ya shafi rubutu na tafsiri ai kamar yadda malam abubakar gumi yayi malam abubakar gumi a kaf yankin mu na afirka shine wanda ya fara rubuta tafsiri na alkur'ani mai girma wato mun ce afirka afirka ta mu ta bakake ko da akwai wanda suka rubuta bai yaɗo ba amma na abubakar gumi har a cikin jami'ar madina kana ganin shi ina fata an gane wannan wani yasa ma suka bashi muhimmanci har suka yi kokarin tahdidin shi aka fidda wasu kurakurai da sauransu domin dan adam ajizi tare yake bai cika goma ba to saboda haka wannan littafi ne mai matakar muhimmanci lokaci ya kawo jiki amma za mu dan karanta ainihin muqaddimar malam in ya so sai mu ta sati mai zuwa sai mu shiga cikin tafsirin kai tsaye a gurguje malam yace muqaddimatul muallif bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda shi ya saukar bawan shi wannan littafi mai rarrabe tsakanin halal da haram ke rarrabe tsakanin waɗanda suke rabautattu da taɓaɓɓu tsakanin na ƙwarai da na banza tsakanin gaskiya da ƙarya ja'alahu bi rahmatihi hudan lin-nasi umuman wa lil-muttaqina khususan Allah da tausayin shi da rahama shi ya sanya wannan littafi ya zamanto rahama ne ga mutane ga baki ɗaya wato ainihin gama kenan sannan rahama ce ta musamman ga wanda suke masu tsoron Allah Allah ka sa muna cikin su min dalalil kufri wal ma'asi wal jahl yana fitar da su daga fata ta ainihin kafirci da zunubai da jahilci ila nurul imani wat taqwa wal ilm zuwa ga hasken imani da taqwa da ilimi وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات Allah ya saukar da littafin ya zama waraka ne ga zukatan mutane daga cututtuka na shubuha da sha'awowi. Ibn al-Qayyim cikin fawaid din shi yace duk abin da ke halaka mutane bai wuce abu biyu ba, ko shubuha ko sha'awa. Shubuha shine duk abin da zai iya jawo ka gurka ka yi fahimta gurbatacciya a cikin addini ta hanyar ayi bid'a hatta kai zuwa ga shirka a cikinsa. sa. duk wanda ya shirka ko ya yi bid'a wata shubuha ce ta jashi hatta su fir'auna suna da shubuha shubuha shine kaga mutum yana da dalili akan yin abu amma dalilin ya zama ba gamsashe bane ba domin laisa kullu dalilin ja'a mu'tabiran illa dalilun lahu hazzun min an-nazari ba duk wanda yace ina da hujja sai ya ce to ku bashi yana da hujja ba a fir'auna ma ai yana da hujja inda cewa yi ya alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yace mutanen shi duk garin nan ba ni ne sarki ba suka ce eh ba ku ganin ruwa na gida na saman ruwa yake suka ce eh am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin yace da ni da annabi Musa wa ya fi izza wa ya fi dukiya wa ya fi kaza wa ya fi iya magana suka ce kai ne sai yace kenan ni ya kamata abi yace kenan shine abun bauta kaga ya kawo hujja amma hujja shi rusasshiya ce mutanen makka da suke bautar gumaka suka ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa suka ce ha'ula'i shufa'auna inda Allah kaga sun kawo hujja amma rusasshiya ce dan haka kar dan bid'a ya baka mamaki dan kaji yana jawo aya yana jawo hadisi akan batar shi ba ayar ce ta ce a yi bida'ar ba shi ne ya ce ayar ta ce shi kuma makaryaci ne ya za a yi ka bi shi to mai karamin ilimi ba zai iya ganewa ba zaka shubuha tana halakar da mutane a babin aqida kamar yadda sha'awa take halakar da mutane a babin son zuciya duk wanda kaga ya sha giya ko wanda kaga yayi zina ko yayi kisan kai ko yayi cin amana ko ya ci dukiyar maraya ya biye ma sha'awar ran shi wanda wannan kuma shi ma wani bangare ne na daban da suke halakar da mutane to alqur'ani yana magance maka waɗannan cututtukan idan ka bi shi wa yahsulu bihi al-yaqin wal ilmu fil matalib al-aliyati wa shifa'un lil abdani min amradiha wa ilaliha wa alamiha wa asqamiha da alqur'ani ake samun wato yaqini a cikin ilimi cikin abubuwa manya masu ɗaukaka da ake nema ake samun waraka ga jiki daga wato ainihin cututtuka da ainihin matsaloli da raɗaɗi da dukkan wata illa da ke damun mutum. Wa akhbara annahu la raiba fihi wa la shakka bi wajhin min alwujuhi. Allah ya bada labarin cewa alqur'ani babu shakka a cikin shi babu wani kokonto ta kowace fuska. Shi kadai ne littafin da la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Wa dhalika lishtimalihi ala al-haqq al-azim fi akhbarihi wa awamirihi. saboda alkur'ani mai girma ya kumshi gaskiya mai girma cikin dukkan labarin da yake badawa da umarni da hani da yake yi wa nawahiri wa anzalahu mubarakan fihi alkhairul kathir wal ilmu al ghazir wal asrarul badi'atu wal matalibur rafi'a Allah ya saukar da wannan littafi mai albarka akwai alkhairi mai yawa da ilimi mai dumbin yawa da sirrika masu banƙayi da ainihin abubuwa da mutane suke nema maɗaukaka duk abin da kake nema akwai shi cikin alkur'ani in dai alkhairi ne fa kullu barakatin wa sa'adatin tunalu fi dunya wal akhirati fa sababu hal alihtida'u bihi wattiba'uhu duk wata albarka da ake nema ta duniya ko ta lahira sababin da ke sahale ta shine bin shari'a ta alkur'ani wa akhbara annahu musaddiqun wa muhaiminun ala al-kutubi as-sabiqa Allah ya ba da labarin cewa Ƙur'ani yana gazgata kuma yana yin shaida a kan littattafan da suka gabata, fama shahida lahu fahuwal haqqu duk abin da Alƙur'ani ya ba da shaida kan shi to shi ne gaskiya, wa ma raddahu fahuwal mardudu, abin da Ƙur'ani ya ce a bar shi to shi ne abin ajewa, li'annahu tabammanaha wa zada alaiha, Ƙur'ani ya kumshi abin da ke cikin dukkan littattafan da Allah ya saukar a baya, kuma yana da ƙarin falala da alkhairi da ilimi a kansu. وقال تعالى فيه يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله Allah na shiryatar da wannan littafi ga wanda ya ga dama wanda ya bi wato ainihin hanya ta yardar Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga hanyoyi na samun salama da aminci na samun tsira da shirya. Fa huwa hadin lidaris salam, Alƙur'ani na shiryatarwa zuwa ga gidan aljanna, mubayyinun li tariqil wusuli ilaiha, yana mai bayyana hanyar da ake bi a kai zuwa gare ta, hathun alaiha mai kwaɗaitarwa ne a kanta, kashifun an tariq al-musilati ila daril alami wa muhaddirin anha. Alƙur'ani yana mai yaye wa mutane ya bayyana musu duk wata hanyar da ke kaiwa zuwa ga gidan raɗaɗi wato gidan wutar jahannama kuma yana gargaɗi akan wannan hanya yana hani wa qala ta'ala mukhbiran anhu kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir Allah yake faɗa kan Qur'ani ya ce littafi ne da aka kyautata ayoyin shi sannan aka yi bayanin su filla-filla daga gurin wanda ya kasance mai hikima gwani masani mai ba da labari. Fa bayyana ayatihi akmala tabiyinin. Allah ya bayyana ayoyin shi mafi kamalar bayani wa attaqanaha ayya ittiqanin. Ya kyautata su dukkan wata kyautatawa wa fassalaha bi tamyizil haqqi min al-batil. ya fayyace su ta hanyar bambance tsakanin gaskiya da ƙarya war rushdi min ad-dalal tsakanin shari'a da bata tafsilan kashifan lillabsi wanda yake tafsili ne wanda yake yaya duk wani rudani li kaunihi sadiran min hakimin khabir saboda kasancewar ya bujiro ne daga masani wanda mai hikima masani fala yukhbiru illa bis-sidqi wal haqqi wal yaqin duk abin da kaga Allah ya bada labari gaskiya ce adalci ne yaqini ne wala ya'muru illa bil adli wal ihsani wal bir baya umarni da komi sai adalci da kyautatawa da biyayya wala yanha illa anil madarri ad-diniyyati wad dunyawiyya duk abin da kaga Allah ya hana zai cutar da kai ne duniyarka da lahirarka gwara ka bashi wa aqsama ta'ala bil qur'an Allah ya rantse da al-qur'ani wa wasafahu bi annahu majid ya siffanta shi da cewa shi mai girma ne abin girmamawa da ya ce qaf wal qur'anil majid ya rantse da shi wal majadu shine si'atul awsafi wa idham wa idhamatuha wato faduwar fadaduwar sifofi da girman su wa dhalika li sa'ati ma'anil qur'ani wa azam wa idhamatiha saboda fadin ma'anonin qur'ani da girman su wa wasafahu bi annahu dhikr ya siffanta shi da cewa ma'abocin ambato ne ayyu tadhakkaru bihi al-ulum al-ilahiyya da shi ake iya tuna ilmummuka na Allah wal akhlaq al-jamila da ainihin wato halaye masu kyau wal a'mal as-saliha da ayyuka na kwarai wa yatta'izu bihi man yakhsha duk mai tsoron Allah in ya ji Qur'ani zai dauki izina zai wa'aztu zai dauki wa'azi da tunatarwa wa qala ta'ala inna anza inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi littafi ne abun karantawa da larabci don ku hankalta ku gane wa anzalahu bi hadhal lisani ya saukar da shi da wannan harshe na larabci lina aqilahu wa natafahamahu dan mu gane shi mu fahimce shi wa amarana bi tadabburihi ya umarce mu da mu yawaita tunani a cikin shi wa tafakkuri fihi da yawan tuntuntuni wal istinbat bi ulumihi da zaqulu ilmin mukan da ke cikin sa wa ma ka ba komi yasa hakan ba illa li anna tadabburahu miftahu kulli khair sai saboda kasancewar tadabburin shi mabudin duk wani alkhairi ne muhassilul lil ulumi wal asrar yana samar da ilmin muka da sirrurruka na alqur'ani falillahi alhamdu wa shukr godiya da yabo sun tabbata ga Allah wasana'u da jinjina allazi ja'ala kitabahu hudan wa shifaan wa rahmatan wa nuran wa tafsiratan wa tadhkiratan wa ibratan wa barakatan wa hudan wa bushra lil muslimin wanda Allah ya sanya littafin shi ya kasance shiriya ce da waraka da rahma da haske da tunatarwa da fadakarwa da ainihin wa'azi da albarka da shiriya da ainihin albushiri ga musulmi fa idza ulima hadha idan mutum ya san haka idan aka san haka uli maftiqaru kulli mukallafin li ma'rifati ma'anihi to nan ne za a san buƙatar da duk wani baligi mai hankali daga cikin musulmai yake da ita zuwa ga sanin ma'anonin shi wal ihtida'i bihi da shiryatuwa da shi wa kana haqiqan bil abdi sai ya zama dole ne akan bawa an yabzula juhdahu ya bayar da duk wani kokarin shi wa yastafriga wus'ahu ya zazzage duk wata damaci da kwarewar shi fi ta'allumihi gurin koyon shi dole ne koyon alqur'ani ba wai ya kamata ba da wajibi ne wa tafahumihi da gurin gane shi bi aqrabi turuqil musilati ila zalika ta hanya da tafi kusa da za ta kai ka zuwa ga haka shi yasa muka ga wannan littafi shi yafi dacewa muka sanya karatun shi muna masu roƙon Allah ya datar da mu ya tabbatar da mu akan haka wa qad kasurat tafasirul a'imma yace tafsiran malamai sun sun yawa rahimahumullahu likitabillah famin mutawwilin kharijin fi akthar buhuthihi anil maqsudi akwai wanda sun tsawaita yawa da yawan binciken da suke ya fita cikin abin da ake nema sai ga an dawo ana ta irabi ana ta sharhin baituttuka da waƙe da wane ne an fita daga abin da ake nema na bayyana ayoyin alqur'ani wa min muqtasirin akwai wanda shi kuma ya takaita yaqtasiru ala halli ba'd al-alfaz al-lughawiyya wani tarjama kawai yake sai ya ce in an ce kaza kaza ake nufi ba tare da fito da me Allah yake nufi da bayanin ba bi qat'in nazari an al-murad sai ce wa kana alladhi yanbaghi alhalin abin da ya kamata fi zalika an yaj'al al-ma'na huwa al-maqsud mutun ya sanya ma'ana ita ce babban abin nufi wal lafza wasilatan ilaihi lafazin ya zama wasila ce da za ta kai zuwa ga ma'anar hanya ce kawai fayanzuru fi siyaqil kalami sai ya kalli yanda aka jera maganar wa ma siqa li ajalihi da kuma abin da yasa aka jero maganar wa yuqabila bainahu wa bain nadhirihi fi mawdi'in akhar sai ya hada tsakanin wannan ayar da waccan ayar wannan bayanin da wannan bayanin ya fitar da hukunci wa ya'rifa annahu siqa li hidayati al-khalqi kullihim da san da cewa an jero bayanin nan ne don shiryatar da halittu dukkan su alimihim wa jahilihim da mai ilimi da jahil da akwai wani tafsirin da in ba mai ilimi ba mai iya gane shi da kan zaka yi tafsirin alqur'ani kai da bayanin da duk kankantar fahimtar mutum zai iya gane wani abu a cikin sa hadarihim wa badawihim da dan birni da dan karkara duka za su iya gane dan dukkan su an sauko musu littafi فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت, نزول وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه duba yanda aka jero ayoyi tare da sanin halin manzon da aka aiko mawa da sira tashi da ta sahabban shi da yanda ya yi rayuwa da makiyan shi da lokacin da aka saukar sanin wannan yana cikin abin da zai taimaka maka mai girma gurin sanin alƙur'anin da fahimtar shi khususan idan dumma ila zalika ma'arifatu ulumil arabiyyati ala ikhtilafi anwa'iha musamman in an hada da sanin ilimin larabci duk da yana da nau'uka mabambanta faman wuffiqa li zalika duk wanda aka datar da shi da haka lam yabqa alaihi illa al-iqbalu ala tadabburi ba abun da ya rage mai sai ya dukufa ka'in da na'in gurin tadabburin shi wa tafahumihi da kokarin fahimta shi wa kathrati tafakkuri fi alfazihi wa ma'anihi wa lawazimihi da yawan tunani a cikin lafuzzan shi da ma'anonin shi da abubuwan da yake hukuntawa wa ma tatadammanuhu da abun da suke kunsa wa ma tadullu alaihi da abin da ayoyin suke nuni gare shi mantukan wanda suka furta wa mafhuman da abin da aka fahimta فإذا بذل وسعه في ذلك ووسعه في ذلك إن يبايد دا دك وقرن شتتن هكا فالرب أكرم من عبده أي ألا يافبا وكرمتي يافيش سن ياك ماتا فلا بد أن يفتح عليه من علومه إن كداجيتو للي زي بودي مك علم مكنشي أمورا لا تدخل تحت كسبه أبو بوان دا زي باكا بزاس تبش غاكر كشل لسافن كبكو أيتن ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا yake godiya ga Allah ce da Allah ya mun baiwa da kyauta da sauran ƴan uwana da yake mun shagaltu da karatun littafin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma gwargwadon yanda halin mu ya dace da shi ahbabtu an arsuma min tafsiri kitabillahi ma tayassara yace shi yasa sai na so in rubuta abin da ya sawwaka na tafsirin alqur'ani mai girma wa ma manna bihi Allah alaina da abin da Allah ya mana kyauta da shi li yakuna tadhkiratan lil muslihin dan lil muhassilin dan hakan ya zama tunatarwa ga wanda suka tara ilimi wa alatan lil mustafsirin kuma ya zama kayan aiki ga waɗanda suke neman shiriya wa ma'unatan lis salikin ya zamanto wato taimako ga mabiya wali uqayyidahu khawfa dhiya'i aw daya ko kuma dan in rubuta shi tsoron kar in mance abinda na tanada na tafsirin ya tozarta walam yakun qasdi fi dhalika ba komai yasa ne hakan ba illa an yakuna al-ma'na huwa al-maqsud face sai dan ya zamanto ma'anar ne ake nufi walam ashtaghil fi halli al-alfaz wal uqud ban shagaltu da warware lafuzza ba a ce wannan lafazin a kawo ma'anonin shi guda tamanin guda kaza da wasu suke yi yace ni ban shagaltu da wannan ba wal uqud da abubuwan da suke a dunkule na, na lugha lil ma'ana alladhi zakartu ga ma'anar abin da na ambata wali anna al mufassirin qad kafaw man ba'dahu malaman tafsirin baya sun wadatar da wanda suka biyo bayan su akwai wanda su tafsirin su dama mabhasi ne kawai na lugha sai ka koma can amma mu yanzu takawa muke so mu samu tsoron Allah muke so mu samu aiki muke so biyi yace fa jazahumullahu anil muslimin khaira malaman da suka yi rubutu a baya Allah ya saka musu da alkhairi wallahi arju wa alaihi a'tamid ina roko ina fata daga Allah ina dogara da shi an yuyassira ma qasadtu ya sawwake min gurin samar da abin da nayi nufi kuma alhamdulillah abin ya samu sai dai mu fatan albarkar ta kai gare shi wa yudhallila ma aradtu ina so Allah ya hore abinda nayi nufi fa innahu in lam yuyassirhu Allah fala sabila ila husuli kuma in dai Allah bai sauwake hakan ba ba hanyar da za ta kai mu zuwa ga samuwar shi wa in lam yu'in alaihi in Allah bai taimaka mana akan haka ba fala tariqa ila nailil abdi ma'mulahu ba yanda za a yi bawa ya kai zuwa ga samun abin da yayi buri sai da me sai da taimakon Allah idza lam yakun aunun min Allah lil fata فأول ما يجني عليه اجتهاده وأسأل الله تعالى وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم yace ina roƙon Allah ya sanya wannan rubutu da nayi da wannan aiki da nayi nayi shi tsantsagariya dan neman fuskar shi mai karamci wa an yanfa'a bihi an-naf'al amim ya amfanar da al'umma da shi amfani ga mamme innahu jawadun karim lalle Allah ta'ala mai kyauta ne mai karamci kalmar sunan jawad a zancen da yafi karfi bai inganta daga cikin sunayen Allah ba da cewa Sheikhul Albani ya inganta hadisin da ya kawo cewa Allah jawad ne lakin hadisin bai inganta ba inda tatabbu'i wan nazar wallahu a'lam اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wannan shine karshen muqaddiman malam in Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa zamu shiga kai tsaye cikin tafsiri zamu faro daga suratul fatiha da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mai girma duk da cewa masu littafi za su ga akwai wasu fawa'id da malam ya kawo daga ibn al-qayyim daga cikin bada'i'ul fawa'id amma ba za mu karanta su ba sai dai kila lokaci bayan lokaci za mu dinga ishara zuwa gare su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah Yeah.